ke gabatar da tafsirin su na wannan wata na azumin Ramadan idan ba a manta ba jiya muna cikin suratul najmi aya na shida muka kwana yau kuma insha Allah za mu dora na bakwai akara bakalla bismillah salati gobe gobe da annabi
اللهم صل على سيدنا محمد المتين وعليك والخاتم لما شرفنا ناصر الحق والحق هذه وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كتب الفؤاد ما رأي أفتمارونه على ما يري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin lokacin da ya gwada ma annabi Muhammad mala'ika Jibrilu a cikin sura ta kamar yadda annabi ya roga ya gani da ya zo cikin sifarsa sun madana sannan ya kusa ta tsarfa minhu fatadalla ya ƙara kusanta baka na minhu tsafa ƙausai ya zama tsakaninsa da jibrilu kamar misalin kamun baka biyu au anna min zalika hatta baka har ya farfado wasa kana rawahu razanan sai ya nada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni jibrilu ban zanci Allah ya halicci wani halitta kamar wannan sura ba ya ce masa haba ya muhammad ai abin da na bude ko kuke biyo ne daga buga bikina yana da hukunci ɗari shida kowane hukunci nan da kake gani yana tsakanin zai lullube gabashin duniya da yammacin duniya ya makara da lasanin da ina haza da azimin wannan abu yana da girma jibril ya ce ma annabi ni ban zama komi a cikin sashen halittar da allah ya halitta ba sai kankani allah ya halitta israfil yana da kuma kafaki guda ɗari shida kowane fuffuke nashi ɗaya daidai yake da dukkan fukafukai na ɗari shida ɗin amma duk da haka yakan koma ƙanƙani saboda tsoron allah har ya zama kamar misali dan tsuntsu in tsuntsu ya kama shi in tsoron allah ya kama shi ne anan allah ke ce fa ta'ala ila abdihi Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi zuwa mabawansa Jibrilu ma huwa abin da ya wahayi Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anan malamai sun taba gangano ana cewa ba huwa ila abdihi an ce abdihi din nan Jibrilu ne Allah ya gaya ma annabi ma huwa abin da ya gaya wa annabi Muhammadu a wani kawalin ma huwa ila abdihi annabi muhammadu Allah ya masa wahayi ma auha ya koye wani abin da ba wanda ya isa ya don ma da kalmar larabci ba abu ne wanda za ka iya sanin kaifiyarsa ba man ne za ka iya sanin kaifiyarsa to don a san darajar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana so ya nuna maka asiri tsakanin shi da annabi babu wani abun halitta mutum ne ko mala'ika ne ko menene wanda ya isa ya ji shi yasa yake ma'auha amma lokacin da ya magana da annabi isa musa alaihi salam ai allah ya tona duk abin da ya faru tsakaninsu da musa ya ce rabbi arini anzur ilayk allah ya ce lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan وقال موسى سيكا كان سيكا بارك يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى مي أدامك سيدنك تونا وهي أسايا أتوقعها وأهوش بلها على غنمي ولي بها مآرب أخرى قال فالكها يا موسى فالكيها فإذا هي أجزاء هل إن ليس كي لا تخاف to anan na annabi muhammad allah ce to da kai da ni da kowa ma babu wanda ya isa ya je tsakani na da muhammadu ne shine mai tafsiri ke tafhiman lishanihi don gwaba bashanin annabi muhammad
أفتمارونه على ما يريه ولقد رأيه نزلة نقري عند شجرة المنتهي عندها جنة المأوي ma kazzaba al-fu'adu ko ma kazzaba al-fu'adu zuciya bai kare bai karyata ba bi tafiq wa tashdid ko kazzaba fu'adu nabi ma ra'a abin da ya gani bi basarihi da ganin sa min surati jibril daga surar jibril afatumarunahu yanzu kwai jayayya da shi wa taglibunahu kulin jayashi alama yara bisa abin da yake gani sai dawo lil mushrikin wannan Allah yana zance da mushrikai ne almunkiri na ru'yatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masu musun ganin annabi da yace yayi wa jibrilu Allah ya ce ina ƙara tabbatar maku wala qad ra'ahu ya ganshi an sala surati nazlatan marratan ukhra wani mai ma'ana ya ganshi to biyu inda sidratil muntaha to anan ne Allah subhanahu wa ta'ala yace ma kazabal fuad mara'a to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake gaya ma haka cewa annabi ya ce ya ga jibrilu ko ya ce ya ga Allah bai ƙarya ba bai ƙarya ba to shine a bur'i yana cewa wa in qabalta lafzata lan tarani bima kadzaba al-fuad fahimta ma'ana wa Musa kharra makkiyan alaihi wa Ahmad lam yakun liyadiga zahina فإن الله كلم ذاك شا... وحيا وكلم ذا مشافهة وعلا wato in ka dubi irin jawabin da Allah ya yi ma annabawa biyu da annabi Muhammadu da annabi Musa alaihi salamu za ka fahimci ma'ana Musa ya ce Allah ina so in ganka Allah ya ce lan tarani ba za ka gani ba baka isa gani na ba baka isa gani na ba walakin unzur ila jabal dubi dutsen nan mana in zai iya tabbata ka gani shi ko annabi bai ce yana so ya gani ba aka ce zo ka gani da ya ce ya gani aka ce bai karya ba kuma me ya faru lokacin da Allah ya ce na annabi zo kusa zo kusa matso da ni me ya faru da shi shi ko Musa jawabin da aka yi masa ba za ka gani ba me ya faru da shi Musa an ce ba za ka gani ba cewa ba za ka gani ba ya so ma manzan Allah ko zo ka gani ya zo ganin ya zauna aka gana da shi hankalin shi bai gushe ba to kasancewa akwai bambanci fa inna Allah kallama zaka wahyan wancanan ka Musa kenan wa kallama za mu shafa hatan wa adna thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsaini aw adna na'am shi sa aka yi ta samu wato rigingimu tsakanin sahabbai ba kuma rigingimu ba kara ma juna ilimi waɗansu daga cikin sabon suna cewa annabi bai ga Allah da idonsa kuru-kuru ba ya je gani a cikin mafalki ya tafi ya dawo aka yi isra'i da shi sai da tuna aisha take cewa ita ba ta yadda ba annabi bai ga Allah da idanunsa ba ya je ganshi da zuciya ne don Allah ya ce la tudrikuhul absar gani bai iya ganin wani gani bai iya ganin Allah وهو يدرك الابصار ناتا kenan su kuma suka ce to ai ma ka zama alfuadu ma na Allah ya ce bai fa ƙarya ba a abin da ya gani sai aka su kashe kashe dai ba Abdullahi na Abbas ya ce wallahi wanda duk ya ce annabi bai ga Allah ba zan ce mashi ya ganji ya ganji ya ganji ya ganji ya ganji ya ganji har numfashin sa ya yi sai na Aisha mai hujjan ki tace ai ban taba rasa annabi a jikin a daki na ba balle a ce har ya kwana a wani wuri bai dawo ba aka ce a ba sai da na aisha lokacin da ake yi ma wannan isra'ila iraji ai ba ki zo gidan annabi ba an yi isra'ila miraji da annabi yana dan shekara yana yana yana da annabta shekara biyar wato a makka kenan to ke ita kuma annabi bai aure ta ba sai wajen shekara ma bayan biyar din wajen goma ne aka aure ta ya zaki ba da wannan ta ita nata kenan to anan malamai suka ce to ai nata dai tunda ta bari haka ba wani hujja ta kawo ba ba kuma ta ce annabi ya faɗa ba ta ce ne la tudkul absaru ne ba zai hana a ce annabi ya ga Allah ba ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi don Allah ya ce ma kaza ba lamma usre bihi yayin da aka yi isra'i da shi na wani ƙarrahu nuzulatu inda suratul muntaha nan ga magariyan tukewa lamma usni bihi da aka yi tafiya da annabi samawati wa hiya shajaratu namqin itace ne na nam wato itacen nan wani itace ne mai daɗin kallo mai daɗin ɗanɗano mai daɗin ƙanshi shine itacen nam wato abin da yasa Allah ya kai mutane a wannan wuri wato sha'anin imani kenan imani da daɗi a faɗa wajen aiki aikin mai imani duka kirki maganar mai imani duka kunshi kamshi to saboda haka sai Allah ya zaɓi shaidatul munta din nan dan inuwan sa yana miƙe kullum ɗanɗanan sa yana da daɗi to shikenan kuma dan abincin ya- ga inuwa ga daɗi ga kuma kamshi to haka imani yake na'am la yajazu ahadun min almalaikati wa nasrul muntaha ba wani mutum ɗaya daga cikin mala'iku wanda ya taba wuce wurin an ce abin da yasa aka ce siratul muntaha duk aikin bayi mu'minai in ya tashi sama yake zuwa idan ya tafi sama inda ya kai siratul muntaha ya tuke kenan an gama duk alkhairin da zai samu bayi daga siratul muntaha yake tasowa ya zo ya sauka to da mala'iku da kowa ma ba wanda yake san bayan inda siratul muntaha shi ta ko da aka isra'i da annabi da aka zo wurin jibril ne ce "Mm-mm, ka gani nan ban taba wuce nan ba ba wani mala'ikan da ya wuce wannan saura ka wuce kai da ubangijinka ku gana ya wuce ya tafi ba jibrilu ba kowa daga annabi sai Allah Allah yana cewa dana fatadalla fa kana qabu qanzin Allah inda jannatul ma'awa asiratul muntahan nan ne akwai aljannan tarowa tawi ilai har mala'ikatu wanda mala'iku ke tarowa gare ta wa arwahu shuhada'i da rayukan shahidai wal muttaqin da masu tsoron Allah
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
idh yaghsha sidrata ma yaghsha yayin da yake lullube magariyan nan ma yaghsha abin da yake lullubewa min dairin wa ghairihi wa idh ma'amunatun lira'ahu ma zagal basaru ai ganin annabi bai karkace ya gani wani abu ya ce ba ce Allah ne ba shi ya gani min annabi sallallahu alaihi wasallam ma daga bai wuce iyaka ba ma ma la basaruhu amrihi al-maqsudu la ganinsa bai karkace ga abin da ya ganin wanda aka nufa masa ba wala jawazu bai wuce shi tilkan lailata a cikin wancanan kan dare ba masala sallallahu alaihi ya ce ya jibrilu ya tafi da ni sai da ya kai ni magaryan tukewa wata itaciya ne sai na ga ganyen itacen kaman fadin kunnin giwa ya'yan itacen wannan itace kaman tulun hajara Allah ya lullube ta da abin da ya lullube kowane lokaci sai ga wannan launi daban wannan launi daban annabi na cewa ba wani mahalukin da zai iya sifanta wannan siratu ganyen saboda kyanta Allah ya mani wahayi ya fallanta mani sallah hamsin a kowane dare da rana har aka yi ta kaiwa tsakanin Allah da annabi Musa ya ce je a nemo ragi a je a nemo ragi a je a nemo ragi har ya dawo sallah biyar Allah ya ce ma annabi to ba ragi ba kari amma saboda kai annabin rahama ne sallah biyar ladan hamsin abin da ya faru kenan to kaga anan suke cewa ashe ga itaciyar da aka yi magana da annabi ta fi dutsen musa karfin dutsen musa ta jalla rabbul jabal ja'alahu dakan ya dandake ya zama kura musa ya so me kamin yayi usuli shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi magana da shi a ginnin itaciya itaciyar na nan sai launi take sai kawa take bata dandake ba bata tsorata ba irin na annabi Musa to annan dai Allah yana gaya mana wala qatra'a haqiqa manzon Allah ya gani fiha a cikin sa min ayati rabbihil kubra daga ayoyin ubangijin sa babba ayil izam ay ba'daha fara'a min ajaibil malakuti rafrafan ya ga wani tsuntsu da ake ce mashi rafraf daga abubuwan abin mamaki na Allah a hazara kore sanda hukar sama ya lullube bangon sama ga baki ɗayansa ya ga jibrilu lahu sittu mi'ati janahin yana da fuka-fiki guda ɗari shida a farayatun mushin ba ka ganin Allah ta wani uzza gunkin lata da gunkin uzza wa manata da manata as-salisatul ukhra na ukun karshe ai sifata zammin lisalisa sifan zargi ne ga na uku wa hiya ita asnamu kuma kane min hijaratin da dutse kana al-mushrikuna ya'budunaha mushrikai suna bauta mata wa yas'umuna annaha tashba'u lahum inda Allah suna riya cewa gumakan nan in an je kiyama za su yi musu ceto wajen ubangiji maqulu ara'aita al-awwal allata wa ma wadiba alayhi wa thani ma zu wal ma'ana ahabiruni ku bani labari Allah na tambaya ali hadhihi al-asnam qudratun shin waɗannan gumaka suna da iko ne ala shay'in ma bisa wani abu وتعبدون بل لكم بوتا مت دون الله من الله القادر ne yanko alama ta gaddama shi lata din nan an ce daga lattu ne lattu wato gunki ne na sakifa shi wani mutum ne wanda a zamanin jahiliya yakan so ya gari ya sa mashi suga idan alhazai sun zo sai ya dinga jikawa yana basu to da ya mutu sai suka yi gunki suka ce mashi lata lata to haka nan kuma uzza an ce sun ce ai sunan Allah azizu ne sai suka sa uzza manata Allah subhanahu wataala yake ce to waɗannan gumaka me suka yi maku ko kuka gina su da kanku ko za ku iya tunkuɗe su da kanku yaya za a haɗa su da bautan ubangiji
ألكم الذكر ولكم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
walamma za'amu yayin da suka riya annal mala'ikata banatullahi sun ce wai ai mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah ma karahatihim albanat tare da in su ƴaƴa mata ai wani aya na cewa za ku shira adon bil usa zalla wajhu musalli kowanne aka ce an masa haihuwa mace sai fuskarsa ya baki to anan ya za ku ce Allah yana da ‘ya'ya mata shi da yake ba da mazan da matan yake nuna maku ko mazan sun fi amfani shi kuma ke bance kansa da ‘ya'ya mata alakumu zakaru yanzu zai a baku maza wani hulunsa shi kuma mata su zamo na Allah tilka idan ismatun lida yayin nan ya zamo rabo ne lida wanda ya karkata min lazahu yalidu idza zalamahu wa jara alayhi ya zalunci akan sa in hiya aymal mazkurat waɗannan abeban an bato ba zamo ba illa asma'un sai dai sunaye ne sammaitumuha da kuka ambace ta sammaitum biha antum wa aba'ukum ko da iyayenku asnaman ta'budunaha kuma ka da kuke bauta mata ma anzalallahu biha min sultani Allah bai saukar da wani hujja biha ai bi ibadatiha da bautanta ba wa burhanin da dalili imma tattabi'una fi ibadatiha illa zanna ba fa bin komi a cikin ibadan da sai dai zato wa ma tahawalla fusu da abin da ranku kawai ya riya muku yana so mimma bayyana lahum shaytan abin da shaytan ya kawata musu me ce kar wai eh to kun yadda akwai Allah akwai Allah amma ai in an je lahira ana neman ceto to me ceto annabi Muhammadu gashi ya zo man zalla zai sama inda ku illa bi izini in ko wani zai samu izini annabi muhammadu to yau ga kuma ka wai suna cewa kuma kan nan suna neman su yi ceto ne gare su ya za ka ce abinda ka saro shi ka gina ko ko ka gina shi ka sassaka shi yau da zai ceto gare ka wanda yanzu nan in ka ga dama za ka karya shi ka kona shi bai cece kan shi ba walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda haqiqa shari'a ya zo masu daga ubangijin alalisanin nabi sallallahu alaihi wasallam bisa harshen annabi bil burhani qati dalili yankakke falan yarjibu ba su komo amma hum alaihi bisa abin da suke kai ba
am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wa lule wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى
am lil insani ma tamanna shin zai tabbata ga mutum duk abin da yake buri zai zama li kulli insanin minhu min anna al asnama na cewa kuma kan tashbahu za ta yi ceto lahum gare su laisa al'amru kazalika al'amari bai zamo haka ba wa an laisa lil awali la ila akhiratu lahira na Allah ne wal ula da duniya ay duniya fala yaqau fihi ma illa ma yuriduhu ta'ala ba abin da ke aukuwa a duniya da lahira sai abin da Allah yake nufinsa wa kan min malakin bi samawati da yawa daga mala'iku a cikin sammai wa ma akramakum inda Allah da abin da Allah ya girma su wajen Allah la tuguni shafa'atuhum shay'an ceton su baya amfani da komai illa min ba'di an yazana Allah sai in Allah ya ba da izini lahum gare su biha liman yasha ga wanda ya so min ibadihi daga bayansa wa yarla ya yadda anhu gare shi li qawlihi wa la yashfa'una illa liman yarsala Allah bai ba da daman ceto sai wanda ya yadda da shi yardajjen Allah ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'luman sananne ne annahu la yujadu minhum illa ba'da al-idhni ba a samu daga gare su sai bayan izini biya a ciki Allah yana cewa man zalla zai shuru indahu illa bi idhni sai da izinin sa ma'ana Allah zai ba annabawa da magadan annabawa su yi ceto ranar kiyama na'am inna alladhina la yu'minuna bil akhirati haqiqa wadanda ba su ba da gaskiya da gidan lahira lai sammuna mala'ikata su suke ambaton mala'iku tasmiyatul unsa ambaton mata haifu qalu inda suke cewa hum banatullah su ya'ya mata ne na Allah
wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يردنا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى
لهم وما لهم به من علم بعض لسني به بهذا القول وأن مغنى إما يتبعون بعض من كوم إلا الزن سيدته الذي تخيلوه وأن سك قدر عشي وإن الزن شيخ ذاته لا يغني به وداتروا شيئا وني أو من الحج لجسكيا an ilmi bi man maqlubu bi ilmu gabanin sanin abin da ake neman a sani fa'aril ka kawo da kai ya rasulullah amman tawalla gabanin wanda ya juya an zikirina gabanin ambaton mu ka kawo da kai ka rabu da shi ayi qur'an walam yurid bi nufin komai ba illa hayatud dunya sai rayuwar duniya wa hada wannan magana da aka ce ma annabi fa'aril anhum qabla al-amri bil jihadi tun gabanin a yi horo da yaƙi ne saboda haka an ce an shafe ta da ayan nan na kitar domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama da farko da Allah zai ce ya je ya kira mutane cewa yi udhu ila rabbika bil hikmati bil hikmati abin da yake kenan yace wal mau'izatil hasana wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau ma'ana farkon musulunci annabi ba ba shi dama ya yi faɗa ba sai dai samu mutane ya dinka ce masu abin nan da kuke bautawa ba kyau ba ka sassako abu allah shi ya yi dare allah shi ya yi rana bilmau izat kenan bai fara dajin gumakansu ba shi za aka daɗe sai dai su zauna har ma aka zo wannan aya masuran ma yana daga cikin asuran da annabi aka saukar mashi gabaki ɗaya lokacin da kafirin makka da waɗanda musulunta duk suna zaune a gindin ka'aba annabi ya karanta wannan har ma lokacin da annabi ya ce a faraitu mullaka wala zamana sallallahu suna zaton cewa ai annabi ma ya dawo kan hanya kenan in ji irin su ba to anan gashi Allah yana cewa ka kauda kai gaban su ai kuma ba kauda kan ba don daga baya an yaki to ana so a gane cewa shi musulunci bakan ɗauka abu gaba ɗaya bane da farko sai an bi ta mataki mataki mana idan kana so mutum ya dawo kan hanya na kware kaga yana wani abu mai kyau ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kana ganin ana wani abu ko sunan shi bidiya a wajen ka ko sunan shi shirka a wajen ka to sai ka kawo mutane ka aje su ka ce ga hujja ga hujja ga hujja ga hujja haka annabi yayi ba zagin su yayi ba tukunna bil hikmati wal mau'izatil hasana da aka yi nisa aka yi nisa bai yi amfani ba Allah ce to jadil hum billati hi asan kai mujadala da su kai mujadala da su kai jayayya su ja ka ja da aka yi nisa aka yi nisa Allah ce to wa aril anu ka kauda kai kaga shi ya zama mataki mataki mataki kenan sai da aka yi wa'azi aka jawo hankali jawo hankali mai kuma aka ce to ai mujadala da aka je mujadalan kuma aka wuce sai aka ce to kauda kai ka bani da su zan zan yi maganin su to anan kaga kenan duk mutumin da ka yi mujadala da shi a harkar addini kai kana da hujja shi yana da hujja ka san ba zai bi hujjan ka ba duk hujjan da zaka ba shi to me amfani mujadala da shi ai shi dani ne ka rubuta shi kawai ya je ya yin abin sa ai lakum dinukum waliy dini abinda nayi nawa ne kuma wala tazuru wazratun wuzra ukhra to haka karkace cewa Allah ya ce annabi ya kyale su a'a ai sai da aka bi mataki mataki nam zalika ay talabud dunya neman duniya mablaguhum min al-ilmi shine tukewan sanin su nihayata ilmihim an asaru dunya ala al-akhirati sun zabi duniya bisa lahira duk wanda ya zabi duniya ya bar lahira baya jinkira domin kullum yaya zai ya kulla duniya in kuma kace kullum ya zaka yi ka kulla duniya to ba ka kuma ba aikin lahira ina rabbaka hakika ubangijinka huwa alamu shine masani mimman dalla an sabilihi ga wanda ya bace ga barin tafarkin sa wa huwa alamu shine masani biman hitada wanda ya shirya alimun bihi ma fayyazihi ma yana saka masu kaga anan duk mutumin da yake wani abu da sunan musulunci na addini a halin da muke ciki yanzu ka zo ka ce mashiga hujjar shi na alkur'ani da hadisi ka ce ba kyau zai shiga wuta wa ya gaya maka kai dai baka yi zamani da annabi balle ba shi hukunci kai ko ba a wahayi ake maka ba ka gane ba wahayi ake maka ba to me yasa zaka ce wannan batacce ne bata ko Allah ya san bata in dai bata ne la ilaha illallah dai kowa ya san ba bata bane istighfari ba bata bane hailala ba bata bane zikiri ba bata bane zama salati ba bata ba ne to mutum in yayi kace bata kai kuma wa ya gaya maka wa ya gaya maka bata ne ko to kai kuma a bar zikiri shiriya ne a bar istighfari shiriya ne a bar salati shiriya ne ai ba shiriya bane to tunda ba za ka gane ba ka je kai naka Allah ya ce ni dai ni Allah na san batacce na san shiriyi kullun ya amalu ala sakilin kowa je ya aikinsa amma dai za a zoje na nan ne zan yi hukunci lillahi ma fi samawati walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husni alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha illa al-laman inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum إذا انشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي
Allah walillahi ma fi samawati abin da ke cikin sammai na Allah ne wa ma fil ardi da abin da yake cikin ƙasa huwa malikun li zalika Allah ke mallakan sama da ƙasa wa minhu yana daga cikin abin da Allah ya mallaka abdalu wal muhtadi bataccen da wanda ya shirya yudillu man yasha wa yahdi man yasha ko batan ma in an bace ya ga dama ne shi ya ga dama ya batar da batacci shiryan ma in an shirya shi ya ga dama ya shirye da shirye ya yi haka ne liyajji allazina asa'u don ya saka ma waɗanda suka mai ayyuka suka munana bima amilu da abin da suka yi aiki min shirki na shirka wa gairi da wadansa wa yajzi allazina ahsanu ya saka ma waɗanda suka kyautata bin tauhidi da bin Allah da kadaita Allah ko gairi da wannan sa min ta'at nabiyya bil husna ay al janna wa bayyana ya bayyana lil muhsinin bi qawlihi wa ne ne muhsinai din an san muwa sun munanawa wanda ba sa tauhidi ba sa bin Allah to Allah ya ce zai saka masu kyautatawa bil husna al janna kenan kamar su waye don kai kana son ka san waye muhsini Allah ya ce alladina yasrifuna kaba'ir al-ismi wanda suke nisantar manya-manyan zunubai walfawahi da albata illan lamama sai dai kanana kuwa tsibarin zunubi su ne kananan zunubai wanda ba ka da yadda za ka yi ka da kanka a kananan zunubai ko a da musamman yanzu kan nazarati kamar kallon abin da aka haramta maka kallo Allah na cewa kullum mu'mini ya gullu na misali min amsali mu'mine su rintsi dokar su kalli haram misali wannan mata ba taka bane an ce abin da ya halatta ga gani a jikinta fuska da tafi kawai sauran duka haramun ne to mun ji na yanzu fuska da tafin kawai suke rufewa ko sai ya zama yanzu rayuwan ba ma wai fuska da tafin ba har cinya ba a rufe shi kan ma a buɗe kuma tafiya zai kama ka irin yanzu musamman ko ka je asibiti ko ka je karban wani abu ko ka je abin nan kana zaune matar da ba ta kaba ta zo tsosa ba ba sai a zauna kusa da kai in an ganka da furfura ke sai a ce sa ba ba ya kayya ko ko ka shiga mota a ce matsa matsa malam matsa in kana haka kuma in na ga ma'aman banci matsa kake ma sai a ƙara matsi ka to ya kayya da wannan ko ko ka je asibiti yanzu a ce wai mace ma za ta duba ka eh a sa maka a kwano a matsa a matsa shi kuma namijin macen kuma a ce wai namiji zai duba ta rayuwa ta koma rayuwa duk ta koma haka ya ka iya ko to daga Allah ya ce to shikenan nayi sauki kai dai ka nisanci manyan ka nisanci albashin kananan kuma in ka nisanta zan zabe maka su kan nazarati wal qiblati wal lamsati kaman kallo da sumbanta da shafa wa huwa huwa istinamu kadin wal ma'ana lakin lamamu amma ƙananan zunuban yukbar ana gafarta shi bi tinabil kaba'ir da nisanta manyan zunubai misali shedan ya rinjaye ka kaga wata mata kun shirya kun yi komai an shiga daki ka shirya komai ka kama hannun kai komai ka runguma saura ka tira al'aura ka sa sai tsoron Allah ya kama ka ka ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi sai ka fita Allah ya ce to kananan na gafarta maka tun da gani zance babban babban al'aura ya haɗa al'aura to na ya bai maka saura to haka nan abubuwan da yake faruwa yanzu in ba don ramar Allah ba to za a gama da wahala ko ko ina ko ina shine ko ina al'aura ko ina ƙarya ko ina nabinci ko ina menene bayan da za ka yi in dai kai ba makaho bane ka fita ka dawo baka ga haram ko baka ji haram ba balle aikatawa in an ce yau karkaci komai sai ka samu haram sai ka samu halal rigima ya zo sai malamai suka ce to da abinda ake ce ma haram a da abinda aka san asalinsa da asalin asalinsa ga inda ya fito ya zama haram ya zama haram abinda kuma a'a ba a san shi ba ba a san asalinsa ba abinda aka san shi a yanzu kai da zamani ya juye halal abinda baka san asalin shi ba to yanzu mutum ya kama kudi ya ce ga sadaka za ka tambaye shi ne in ya ce maka na mizan zai ba na dan abin nan ko in kakkace za ka ci za ka tambayi irin wannan yanzu ba za ka ci abinci ba ba ko ina ka samu shi ya kai ko kulla ila barawo ne ya zo a yi mashi addu'a ya ci sa'a ila zai sata da biro ya yi ba barawon ba wai ba dan fashi ba da fashi da makami ma akwai da fashi da makami da fashi da makami duk akwai ko ya ɗaya wani wanda yanzu in kana cewa duk wanda zai ba kuɗi malam sai ka gaya mana da na samu sai al'amari ya juye kawai abin da baka san shi ba yanzu an kawo maka ci alhamdulillah yan ko ka san shi ya zama haram a ka san mutum wannan ya yi sata ne ya kawo ya ce ga dan wannan to ya zama haram ai ka sani ai ka sani tun da kai aka yi to kaga abin sai zama aka ci to zura ka ka nisanci manyan zunuban ne kar ka yi zatar karka za a yi a kawo maka amma an baka karka tambaya ina fito don a zauna lafiya to ka nisan cika bayar da inna rabbaka hakika ubangijinka wasiul magfirati mai yalwan gafira ne bi zalika wa bi qabuli tawbati da karban tuba wa nazala ayata sauka fi man kana yaqulu salatuna siyamuna fajruna mutum ya ce wai ai azumin mu kaza ai azumin mu kaza sallan mu kaza hajjin mu kaza to ai Allah ya san mai haji na gaskiya Allah ya san mai sallah na gaskiya Allah ya san mai haji na gaskiya mazala na cewa da yawa waɗansu ba su da wani rabo a azumin su sai dai kishi da yawa wasu suna sallan da an gama sallan in ta tashi za ta je wajen ubangiji sai ta je sama sai a nannade ta a watsa a fuskan ta a ce tsayi aka Allah kama tsayi a yanda ka tozarta ni Allah ya tozarta ka kamar mutumin da ya zo sallah Allah suna rana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum musamman yanda ake wasa da ashen yanzu ko ashen ne ake yi wa mutum zai ce ina ne ya fi sauri Allahu akbar dan Allah wa ya sa ka kai fara biyu mana mai lafiya ka yuyu fara biyu tak ne lafiya kai yi su ya isa ba a ce maka kai dole ko goma ko menene ba ka tsaya kai tsaye tak ne lafiya akalla a samu tasbihi uku ko bakwai kuma a'a ka ja fatiha da kyau ka ja qul wallahu ya ishe ka to Allah yana cewa karka dinga cewa siyamuna siyamuna hajjuna a Allah ya ce huwa alamu bikum Allah shi ya san cikin ku kila ba ka zo sallan gan kairiye ne a ce kai wani sallah idan an sha'akum yayin da ya bare ku min al-ardi da kaza ay khalaqa ba'akum adam min turabin Allah ya san ku tun daga kuna kasa wa iz ajan wa iz antum ajinnatun lokacin da kuke jira-jirai ma Allah ya san ku jan ku jani ne fi buduni ummahatikum a cikin cikunan uwayenku don haka fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kanku la tamdahuha kar ku yabe ta ala sabilil ijab bisa ta barkin jin mamaki mutum ya ce ka aini alhamdulillah alhamdulillah aini kullun sallah nake yi aini wato inda Allah ya taimake ni kullun sai na raka'a 100 ko suna ta wannan ba kyau ba kyau aka aka ce maka ba ko ko ainihin sadaka ni Allah karku da amma ala sabilil itirari amma sa in za ka yi huruci bin ni'imati da ni'imar Allah fa sanin yana da kyau an ce sai na ali wata rana yana zaune sai ya ce kai na gode ma Allah jiya na yi sallah raka a ɗari aka ce hadda kai amirul mu'minin ai wannan riya ne ya ce a ya zan yi riya da aikin wani ai ba ni ne ba Allah yi wallahu malakum wa ma ta'maluna to shi arifi kenan wato shi aure shi da motsin da kawaicin da gabatsin da ruwan ba shi ba Allah ya mai da abin ruwa wajen Allah to ko kuma a alhayi mutum yana faɗin cewa kana tare da mutum ni wallahi kullum ina so in tashi ban iya tashi kaza kaza kaza ka ce to ni kan alhamdulillah ni kan alhamdulillah kullum dai ba na yi da yawa amma ni kan tashi in raka'a biyu to wannan babu laifi a ciki amma dai ka zo ka zauna kana cin mamakin kanka kai aini yanzu alhamdulillah ai aljanna nan kai mu ne sahun gaba saboda kaza kaza Allah ya wala tuzakku anfusakum amma aka faɗa cewa ranar kiyama in yayi inda ban tsoron yake Allah zai ce a kamo mai mulki a tsaye da shi gaban shi Allah ya ce to na baka mulki na hana kowa me kai ya ce Allah na yi adalci na yi kaza na yi kaza na yi kaza Allah ya ce a aha ka yi don a faɗa an yi faɗa kuma iyakan rabon ka kenan a kai shi wuta sai a ce a zo da mawadaci kai mai kai da wadatan kai ce an sallatai ginawa makaranta na biya wa mutane haji na yi kaza Allah ya ce a a ai in mutum ɗaya zo ba kai mashi sai ya zo cikin jama'a eh ai da yawa masu gudun haka in ka zo kai kadai ka ce an mun haihuwa da yawon jimka wani wuri amma an ka ɗebo ma alhaji jama'a ne ana zo ya ga jama'a za a yi komai to irin wannan allah ya ce to ka faɗa sun su faɗa ne sun faɗa wuce a kai shuta za a zo da malami kai mai kai ce ai ɗaya ku ban yi wa'azi ko ina ce a kan yi an yi a ce ka fi kowa karatu ne a kai shuta to shine wala ta zo ku abu su wa'alamu Allah shi ya fi sani bi matsada ga wanda yake tsoron Allah.
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى
na afaraitar lari ta walla shin baka ga wanda ya juya gaba da imani ba ai irtadda ya yi ridda lamma uyyira bihi yayin da aka aibata shi da shi wa qala yace inni khashitu iqab Allah ina jin tsoron hukuman Allah falamina lahul mu'ayyaru wanda aka aibata nan sai ya ya lamince mishi an yi amila anhu azab Allah zai ɗauke mashi azaban Allah ‘yan raja a idan ya koma ila shirki zuwa shirkansa wa bawu ya bashi min malihi daga dukiyansa kaza faraja ya komo wa ɗaya na faraja ya komo wa ɗa ƙalilan ya ba da ƙanƙani min almali daga dukiya al-musamma wa aka da mana albaki ya hana sauran ma'khudh min al-kudya wa huwa amlun salbatun shi kudya kasa mai tauri tamna ghafil albiri tana hana mai hakari jiya idza wasala ilayka min alkhabr idan ya kai wurin ta hana shi hakawa Allah ya ce mai fadin haka cewa ya dauke mashi azaba a inda hu ilmul ghaibi shin yana da ilimin gaibi ne fa huwa yara yana ya sani ya alama min jumlati anna ghayrahu yata'ammalu anhu azab al-akhirati cewa wani zai iya dauke masa azaban lahira mai wannan magana shine walidul magira أو غيره فونسا وجملة عنده المفعول الثاني لرأيت بمعنى أخبرني أم لم ينبأ كوبا باش لا باني بني بما في صوب موسى da abin da yake cikin littafin Musa tsara Taurati aw subu qablaha shi walidul magira da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yaji alqur'ani yaji alqur'ani da yaji sai koma ya kulle dakin ka gida yace shi yaji wannan magana gaskiya ba maganan mutum bane maganan nan ya wuce na mutum in dai hikima ne ya iya hikima in waka ne ya iya waka in- in dabo ne ya iya dabo wannan maganan ba na kowa bane kagare ba su ganshi ba kwana da kwanikai sai aka gaya musu ai yana can gida ba al'amarin ba ya ya kama shi shikenan sai Abu Jahl ya zo ya same shi kenan me kake ciki ne yace ai na ji wani magana ni ba abin da ya saura kawai in ba da gaskiya da manzo ce tayar da kai za mu tube ka za mu je ci ina tsoron azaban lahira ce zan dauke maka ba ni raƙumi da ni ba nuna kuma da ni shine Allah ya ce wa da kalilan suma akada sai ya ce to ga goma mu fara zuwa wai shi don hauka yana sayan azabin lahira wani zai dauke mishi da ya gane daga baya ce an kya baka na ma ibrahim وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الأوفى
na wa wa qul ibrahim alladhi wafa Allah tazru wazratun an rubuta a cikin wannan littafai na at-taura da suhuf ibrahim Allah ta zurwa ziratun muzar ukura cewa wani rai mai daukan zunubi ba ta daukan wani zunubin wata rai wa an mukhaffafat min sakilati ai annaha la ta'milu nafsun zamba ghairiha wata rai ba za ta dauki zunubin kanta ba wa an laysa lil insani illa ma sa cewa ba abin da zai tabbata ga mutum sai abin da ya aikata to Allah ya- ya saukar da litabai Abu Zar yana tambayar manzon Allah ya ce ya rasulallah allah littafai nawa ya saukar ya ce guda ɗari ne da guda hudu an saukar da littafi goma akan adamu hamsin akan shi su ɗan adamu kakan manzon allah talatin akan ohono idris kenan goma akan ibrahim a, eh, goma akan ibrahim amma a taura da linjila da zabura da furqan an saukar da su kamar yadda aka saukar ma annabawa to amma duk littafin ya zama kamar lura ne abubuwa ne kamar na, na, na lurantarwa ba wai hukunce-hukunce ne akan akan kowa ba to kamar misali a cikin littafin annabi ibrahim ana cewa wa alal aqila an yakuna indahu arba'u sa'atin sa'atin yunaji rabbahu wa sa'atin yu'amilu fi khalqillahi tabaraka wa ta'ala wa sa'atin yahdu lil ladzati min halalin wato abinda ake jawo hankali ya kamata ga mai hankali ya zama kowane lokaci yana da sa'a guda hudu sa'a ɗaya ya ba Allah yana ganawa da shi sa'a guda ya mu'amala da mutane sa'a guda ya ya kadai tudun ya ji daɗi na halal sa'a guda kuma ya makan shi hisabi to haka nan shine Allah ya ce inna hadha la fi subil ula subi ibrahim wa musa to anan Allah ya kawo wani magana cewa Allah ta zuru wazratun wuzra ukra wani rai bai daukan zu- wani rai zunubin wani rai kuma an ce wa an laisa lil insani illa ma sa'a ba abin da zai zamo ga mutum sai abin da ya aikata to anan ana nuna kenan mutum ba zai amfani da aikin wani ba a kiyama sai abin da ka aikata suka ce a ba haka bane mutum zai yi amfani da du'a'in waninsa a duniya don in kai ma wani addu'a ai ba shi yayi ba ko to in yayi addu'an nan zaka iya amfana da shi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto ga ma'abota tsayuwa a cikin hisabi ya ba su dama su shiga kaga addu'an nan aikin annabi ne na uku annabi zai ceto ga ma'abota manyan zunubai bayan sun dade a cikin wutar annabi ya roƙi Allah ya fitar da su na hudu mala'iku suna addu'a suna neman gafara ga wanda suke cikin ƙasa na biyar Allah zai fitar da daga wuta wanda in ya ga dama zai iya fitar da ɗan wuta wanda bai taɓa aikin alkhairi ba da rahamarsa kawai na shida ‘ya'yan muminai wanda suka mutu suna ƙanana ba su yi aiki na takalifi wanda zai kai su aljanna ba amma Allah zai shigar da su aljanna da aikin iyayensu da aikin iyayen za a sa su aljanna na bakwai akwai kisan gulamai ne yatimai ne din na wakana abuhu masu aliha ko na maganar kisan annabi musa alaihi salam ai an an abuhu masu aliha din nan aikin babansu ne ya samu gulamai ne din na takwas mutum in ya mutu yana amfani da sadaka da ake masa kai sadaka don mahaifinka ko ka yi mahaifiyarka sadaka yana amfana da wannan ai kaga sadakan da kai aikin ka ne amma zai amfana na tara haji na farilla yakan faɗi ga mamaci in waliyin sa ya masa haji ko kuma yana da rai kamar yadda wata mata ta zo ta ce ya rasulullah inna farilal haji adraka abi farillan haji da aka kawo ya riski babana ya riga ya tsufa ya rasulullah bai iya zama akan dabba in an dora shi akan rakumi ba zai iya zama ba afa ahujju anhu in masa haji ya rasulullah annabi ya ce ki masa haji ki masa haji to kaga aikin hajjin nan da ta yi ladan ya koma gare shi kaga aikin wani ne to anan irin waɗannan kamar kana da tsohuwa ko tsoho ko kuma mahaifinka ya mutu Allah ya maka wadata yanzu ka ce oh da baba yana da rai da na biya mishi haji yanzu ba za ka iya biya sai ka biya sai ka je ka yi masa haji za ka yi mishi ladan ko ko tsohuwa ne mai tsoro ne ko tsohon ya yawa ba za ta iya zuwa ba to sai ka biya sai ka je sai ka ce Allah wannan hajji na ya niyan yi ma mamana ne sai ka yi to a irin waɗannan aikin wani yana amfanin wani wato abin nufin cewa wa an laisa lil insani illa ma sa ana nufin kafiri amma mumini aikin alkhairin sai na amfanin wani wa annan za a yi wucewa aikin sa sai fa sawfa yura ayyukum fil akhirati thumma yuzawu sannan asaka masa الجزاء الأوفاء ساكيا ما في شكاء الأكمل يقال جزيته سعيه وبسعيه ناسا كما سعيكن سكوكو دعيكن سا
وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة نزاع
نعم وأن إلى ربك المنتهى وقرئ بالفتح استئنانا وأنك وإن وكذا ما بعدها فلا يكون ململ الجمل في صوب على الثاني المنتهى تكي وادي إلى ربك الله وبنجنك المرجع والمصير بعد الموت kowa ya guje ma Allah zai zo masa dole Allah zai kira shi ya ce makomanka da ya tuke wanka zuwa ubangiji ne bayan mutuwa bai ja bihi ya mafsa kayya wa annahu huwa alhaka wa abka Allah shi yake sa dariya ga wanda ya so abinda yake jawo dariya ko farin ciki kamar ranar kiyama idan aka ba mutum takardarsa a hannun dama sai daga yana tsalle ce ha umukuro ko kitabiya ha umukuro yana tsalle yana dariya ga littafi na na karbo hannun dama to kaga ya sa shi dariya kenan idan ko kafiri ne sai ce ya laitani lam uta kitabiya la wajen da ma ba ba ne littafin ba to anan shine Allah ya ce to ni nike sa dariya a sa farin ciki wa abka an sa kuka wanda na ga dama an sa shi kuka ko a duniyar ma wata rana Allah ya sa wani kuka wata rana ya ba wani dariya yanzu yanzu nan wasu na kuka wasu na munna misali ya ka ce wani wuri ya faɗi wanda ya bada a wurin ai an bada masu ko sai kuka shi wanda za a kawo gobe fa yawa kaga dariya da kuka ko wanda ya samu ai shi daɗi yake ji wanda ya rasa ko ya ya samu gaske Allah ce ni na ga dama yanzu in sa ka kuka yanzu in baka dariya wa annahu wa amata Allah shi ke matarwa fi duniya a nan duniya wa haya raya lilbasi ga tashin kiyama wa annahu khalaqa zawjayn Allah shi ya halitti nau'i biyu a sinfaini az-zakara wal unsa namiji da mace yayi su min nurbatin daga mani idza tumna tusabbu fi rahim idan an watsa shi a cikin mahaifa
وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو أرب الشعر وإنه خلق آدم هودا وثمودا وما أبقي wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra haqiqa halita na karshe ba'da al-balmad wal qasd an-nashata ko nash'ata al-qasd al-ukhra halita na za a sake yi lil basi ga tashin kiyama ba'da al-khalqat al-ula bayan halitan farko ya tabbata ga ubangiji wa annahu allan nan a ganan nasa shi ya wadatan mutane bil kifayati da abinda zai ishe su bil amwali na dukiyoyi wa kana a adal malal muttakhadha qinyatan ya bada kudi mai yawa don a rike shi kinya domin duk dukiya wanda ka ci shine wadatan sauran kinya ne misali kana da gida 100 zaka kwanta a ciki ne sunan shi kinya kawai gani ka ji dadi gani ka ji dadi kana da kudi a bankade da banki na bankadan nan ya ishe ka ci na bankin nan ko ji ka ji dadi ne kawai ka ji daɗi Allah ce wani ta wata rana in ba shi na cin da kyar na dai wadata shi ya ce ya ci gobe ba da na banki da bankare wata rana kuma in ba shi gidan kwana da kyar ni na ga dama wani kuma in ba shi gidan ma har bai san iyakansa ba sai ya duba takarda Allah ce to ni na yi haka wa annahu huwa rabbu shira Allah shine ubangijin tauraron da ake ce mashi shira huwa kawkabu khawal jaza wani tauraro ne bayan tauraron da ake ce masa jauza kana tu'badu fil jahiliyyati ana bauta ma wannan tauraron ne a zamanin jahiliya wa annahu ahlaka adan al'ula Allah shi ya halakar da adawa na farko wa bi qira'atin bi idgamin nuni adal lula billahi wa zammiha bila hamzin wa qawmuhu mutanen hudu sune samudawa na farko walƙura samudawa na ƙarshe shi ne mutanen salihu wa samudan bi sarfi ismun lil abi wa bila sarfin lil qabilati ko samuda ko samudi ala fama abqa Allah bai bar ahadan mutum ɗaya minhum daga cikin su ba
wa qawmu nuhin min qabl innahum kanu hum aslama wa aqwa wa nuta bikada hawa fa kashaha ma gashi sabai ala rabbika tazamare
na maƙauma nuhin Allah ya halakar da mutanen nuhu min qablu ay qabla adin wa samud gabanin adawa da samudawa a halaknahum halakar da su innahum kanu azlamu sun zama mafiya zalunci wa daga mafiya dagawa sun fi adawa da samudawa lidul libsu nuhin saboda tsawon zaman annabi nuhu bihim a cikin su wanda ya zauna alfa sanatin shekara dubu illa hamsin aman wa hum ma adami imanihim su tare da rashin basu imani da shi ba yuzuna hu suna cutansa wa yadribuna hu suna dukansa da ma rashin imanin ne kare ga duka ga cuta wal mutafika da mutanen mutafika qura qamilun awa Allah ya sare da ita ya kibar da kasan ba da rafiya bayan daga ta ila sama zuwa sama maqlubatan ila al-ali abin juyawa zuwa kasa bi amrihi da horon da ya majbilu fa gasha fa ma gasha abin da ya lullube ta na duwaro ya lullube ta ba da zalika bayan wancan nan abrahama tahawilan yace ma gasha ma gasha dan tsoratarwa wani abu mai ban tsoro wanda ya lullube ta وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليه حجارة من سجيل من سجيل فبأي آلاء ربك da wani ni'imomin
أفمن هذا الحديث تعجبون وترهقون ولا تبكون
وعلومه الدالة على وحدانيته وقدرته تتمارك شك أيها الإنسان أو تكذب هذا محمد صلى الله عليه وسلم نذير من قرقدين من النذر الأولى daga masu gargadin farko ai min jinsihim ay rasulun ka rusuli qablahu manzo ne kamar manzannin da suka zamo gaban su ursila ilaykum kama ursilu ila qawmihim an aiko muku mutanen makka kamar yadda aka aiko sauran annabawa bisa mutanen su azifatil azifa Allah yana cewa to zuwan annabi fa kiyama ne ya kusa kiyama ne ya kusa laysa laha min dunillahi kashifa ba mai yaye ta wanda ba Allah ba min duni lahi nafsi ai la yakshifha wa yusiruha ba wanda zai bayyana ta illa huwa sai shi ka kauli kaman badin sa la yajalli khani wa gatiya illa hu ai Allah yana gaya maka in dai kaga annabi Muhammad ya zo to la'asar yayi saura magariba yayi amma ba wanda zai nuna mawa sai shi Allah ya sani ai Allah yana gaya maka duniyar za ta fadi ne gardan to حتى إذا أخذت الأرض غرفها وظن أهلها أنهم قادرون عليها عليها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلها حزينا كأن لم تكن بذلك yace ai bazan kawo kiyaman ba sai an gama kawata duniya an gidaje kalkal an yi motoci kalkal an gyaggyara jiki ba ana cikin haka alquran sai ta amina a famin hadal hadis shin daga wannan alqurani ne ta'jabun takziban kuke jin mamaki dan karetawa tala kuna kuna dariya istizan wala tabkuna ba kukan yi kuka ba lisama'i saboda jin wa'adihi alƙawarinsa wa wa'idihi da narkonsa wa antum samidun ko kuma lahuna ghafiluna masu rafkana amma yuzlabu minkum ga abin da ake nema wajen abin da aka lamunce muku ba ku damu shi kuka damu da shi an lamunce maka arziki an lamunce maka ɗaukaka baki inda za ka yi iyaka abin da kai kenan amma an ce ka bi Allah kai kukan zunubinka kai kai gode wa Allah nemanka amma lahuna amma yuzlabu minkum فاسجدوا لله كوي الله سجلا الذي خلقكم وعبدوه بوتا ولا تسجدوا كركوي بوتا للأصنام كما كا ولا تعبدوا كركوي بوتا الحمد لله رب العالمين akan wadanda wanda yana cewa yaya hukuncin wanda ya fi samani cikin azumi amma cikin firgici ya azumi zai kasance ba shi ya jawo ba kenan to kamar mafalki da rana cikin azumi kenan ko ko ya firgita sai mani ya fito masa to ya wanke ya ci gaba da azumin sa nan wuce ya biya baka fara akan aka magana yaya hukuncin wanda ya dauki azumi na lafiya amma ana kawai da daga sai ya karya
in ya ji zai ciwo yawa ya sa shi dama amma a malaman fikihu sun ce zai biya tunda ya kallafa ma kansa dadi ba kallafa ma kansa ba tunda ya dauka zai biya in ba wani lalura an ko ya ji dan karen yunwa ne ga kamar zai mutu to ya karya ba ce ya karya ya halaka kansa ba
aka magana wannan yana cewa yaya hukuncin wanda ya yi alwala don sallan janaza to ya yi sallan farali da wannan alwala idan ya yi niyan alola ne kawai ya ce Allah na yi niyan alola bai ce don sallan janaza ba ana gama sai je sallan amma idan a niyan sai ce wannan alolan Allah na yi don sallan janaza ne to sallan janaza dai ba farali ba ne farlu kifaya ne shi ko wancan farlu aini ne saboda haka sai ya sake alola aka magana wanda ya ce yana yin aiki ne to inda yake yin aikin nan ba kowane lokaci ne duka suke samun jami ba sai dai wasu da su jami wasu kuma su yi na da su kadai to ya hukuncin wannan aiki
shi aiki bai hana ibada ba sai dai in baka jin yi saboda haka in dai har za su baka dama a wajen ka je kai jam'i to ka je kai jam'in ya fi domin sallan mutum ɗaya kusan ladan bayawa in ma ta samu amma sallan jam'i lalle ne akwai lada a ciki saboda haka kai ta kokarin zuwa jam'in waɗanda suke yi a wajen ba sa yin jam'in ka shawarce su mu dinga yin jam'i mana a wajen
a sai sanarwa